إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعادنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عباد الله إننا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سوف يدور حديثنا عن الصدق وأنه طريق إلى الجنة فالصدق طريق إلى الجنة وهو منجاة وأول دروب الخير ووصف المؤمنين والأنبياء والصالحين وقد مدح الله الصدق وأهله وذكر أوصاف ذكر أنه من أوصاف أهل الجنة وأمر الناس به في عديد من الآيات وكذلك على لسان رسوله في عدة أحاديث نقلت عنه صلى الله عليه وسلم عباد الله إنه من المعروف ومن البديهي ومن المعروف بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر بين الأمم وبين أمته أنه الصادق الأمين وأنه الصادق المصدوق فالتحلي بالصدق هو التزام بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصدق عباد الله هو قول الحق ومطابقة الكلام للواقع وقد أمر الله تبارك وتعالى بالصدق وقرنه بالتقوى وقال عز من قائل قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يقول العلامة ابن كثير اصدقوا والزموا الصدق تكونوا من أهله وتنجوا من المهالك ويجعل الله لكم فرجا من أموركم ومخرجا والصدق عباد الله نفع محض يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون يقول جل وعلا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم والصدق عباد الله هداية ومنجاة في الدنيا والآخرة وتوفيق لحسن الخاتمة فأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه مسلم والصدق عباد الله طمأنينة وراحة للنفس لتخلصه من المكدرات في تعامله مع الآخرين فعن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة رواه الترمذي والنسائي وأحمد عباد الله إن للصدق أنواع وأقسام ذكرها العلماء أولا الصدق مع الله وذلك بإخلاص الأعمال لله كلها فلا يكون فيها شرك ولا رياء ولا سمعة الصدق مع الناس فلا يكذب المسلم في حديثه مع الآخرين الصدق مع النفس فالمسلم الصادق لا يخدع نفسه لا يخدع نفسه ويعترف بعيوبه وأخطائه وينهض بتصحيحها ويلجأ إلى الله بالتوبة والإنابة رابعا صدق الحديث فالمسلم يقول ما يعتقد صحته وإلا إذا قال ما كان فيه كذبا كان في إيمانه شيء أو خصلة من النفاق كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن صدق الحديث أو ومن صدق في حديثه بحيث ألا يحدث إنسانا بكل بحيث ألا يحدث الإنسان بكل ما سمع لأن الإنسان إذا كان يحدث بكل ما هب ودب وبكل ما سمع فإن ذلك حسبه من الكذب الخامس صدق المعاملة فللمسلم صداقة وصدق في المعاملة ولهذه الصدق أنواع وصور عديدة منها صدق البيع والشراء أو الصدق في البيع والشراء فعن أبي خالد حاكم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما متفق عليه وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن الصدق يجلب البركة والخير عباد الله للسلف أقوال في الصدق نورد منها قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما بويع للخلافة قال الصدق أمانة والكذب خيانة يقول عمر بن الخطاب عليكم بالصدق فإن ظن أحدكم أنه مهلكه فإنه أنجى له قال الفضيل بن عياد رضي الله رحمه الله التابعي الجليل يقول ما من مضغة أحب إلى الله من مضغة من, صد من لسان صدوق وما من مضغة أبغض إلى الله من لسان كذوب وقال الفضيل أيضا ما تزين الناس بشيء أفضل من الصدق والله عز وجل يسأل الصادقين عن صدقهم كيف بالكذابين ثم بكى يقول العلامة الإمام الشافعي رحمه الله غاية كل أمر الصدق غاية كل أمر الصدق غاية كل أمر الصدق أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى dan uwa khutbar nan ta mu yau tana magana akan gaskiya da kasancewa fa gaskiya ita ce hanya ta shiga aljanna dukkanin mutumin da yake so ya shiga aljanna to ya lazumci gaskiya a mu'amalar shi da kai kawon shi ya zamto mai gaskiya malamai suke cewa gaskiya ita ce abin tsira a duniya da lahira sannan kuma halo shine farkon abin da zai shiga jerin gwano na ayyuka na alkhairi kuma ita ce sifa ta annabawa da ta salihan bayi da ta mummunai duk lokacin da za ga an ambaci annabawa za ka ji an ce masu gaskiya ne za ka ji an ce salihan bayi masu gaskiya ne za ka ji an ce mummune masu gaskiya ne to in kana so ka ci daga cikin tafarkin wa'annan to ya zamto kana da gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya bayyana siffofi na masu gaskiya kasancewarsu suna cikin an aljanna siffofin an aljanna yana daga cikin siffofin su kasancewarsu masu gaskiya ne sannan ayoyi aru-aru da hadisai aru-aru sun zo suna bayani akan fadala da matsayi na gaskiya kenan gaskiya a bar riko ce abu ne na koyi da ita sannan duk mutumin da yake yin gaskiya to ba kowa yake koyi da shi ba sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama domin manzan allah sallallahu alaihi wasallama an sai shi a cikin al'ummar shi da cikin dukkanin al'ummu shine as-sadiqul amin mai gaskiya mai amana as-sadiqul masduq mai gaskiya abin gaskatawa dole he ka gaskata shi dan tsabar gaske shi to idan kai gaskiya kai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin rahma gaskiya malamai suke cewa ita ce ka wadi gaskiya ka wadi abin da yake daidai da yake afke kada ka wadi magana in aka je aka bincika a ga sabanin haka take kada ka yi wata mu'amala da mutum in aka bincika a ga sabanin haka take kasuwanci ne ka sai da abu ya zamto a hilin shi yana nuna wani kamfani ne alhali abin da yake ciki ba haka bane ba ka haɗi magana in aka bincika wannan magana a ga haka yake afke kenan gaskiya ko ta kasance a baki ko ta kasance a mu'amala kamar yadda za mu gani gaskiya tana da kashi-kashi kawai yadda malamai suka bayyana allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da a yi gaskiya kuma ya haɗa ta da tsoron allah yake cewa ya ku mummunai ku ji tsoron Allah kuma ku kasance cikin ma'abuta gaskiya ku ji tsoron Allah yanda za ku ji tsoron Allah to haka kuma hallo ku yi gaskiya kenan wa'annan ababen ana bukatar su shi yasa malamai suke cewa tsoron Allah bayya tabbata ga mutum sai in ya cika yana da gaskiya domin tsoron Allah yana wajibta maka yin gaskiya Allah taimaka duk mutumin da za ga magana shi ɗaya biyu ƙarya ce mu'amalar shi ɗaya biyu ƙarya ce to wallahi yana da ƙarancin tsoron Allah saboda ko bakka tsoron wannan wanda za ka wa magana kai ya gano ƙaryarka ka ji tsoron Allah wanda ya san abin da za ka waɗi ya san haƙiƙanin abin da za ka waɗi ya san haƙiƙanin mu'amalar da kai da mutum kada ka yaudare shi yau abin da yake wakana yaudara kasancewa ana cikin hali na ƙaƙa na kai yaudara ta yi yawa ka ɗauki ka je kasuwa ɗauki shinkawa matsala ta shinkawa shinkawa nawa za ka je kaga an sa abuhu oriba amma a ciki yadda ka san dissa kaga wannan karya take kawo haka wannan a mu'amala a maganan mu ta yau da gobe karya ta yawa bal don tsaban lalacin mu mutanen Nijar har wani wata aka ware don yin karya a babban tere ta ƙasa za ga an yi an buga mutane karya wai a ce wasa ne ake yi na karya babu wasa addinin musulunci ba addini bane ba wasa kuma ya hana mana ƙarya Allah taimaka gaskiya abu riko ce Allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa ranar tashi alƙiyama Allah zai ce wannan wuni na ranar tashi alƙiyama wuni ne wanda zai gaskiyan masu gaskiya za ta amfane su ranar tashi alƙiyama mai gaskiya gaskiyar shi za ta amfane shi mai ƙaryawa ala la'natullahi alal kadhibi masu ƙarya Allah zai yi shela a ce tsinuwa Allah ta tabbata a gare su kenan in kana da gaskiya ra ta shakiyama za ta amfane ka Allah ce baka ko da a nan doron duniya ƙarya ta jawo maka gaskiya ta jawo maka cutarwa to ranar ta shakiyama za ta me yake suna za ta amfane ka ko da da akwai ɗaci da akwai raɗaɗi da akwai wahala a kan gaskiya to ranar tashi alƙiyama ka san da cewa za ta amfani ka Allah maɗauki sarki ya bayyana na sina alƙur'ani kuma Allah ya bayyana cewa sakamakon masu yin gaskiya ita ce aljanna sannan kuma hallo da yarda Allah maɗauki sarki kuma Allah ya bayyana cewa suna da rabo mai girma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana ku yi riko da gaskiya domin gaskiya tana shirewa zuwa ga ayyuka kyakkyawa kuma aiki kyakkyawa yana shirwa zuwa ga aljanna kenan wannan shine matattakarar da za ta kai ka zuwa ga aljanna ka yi riko da gaskiya sai ka zamto mutumin kwarai daga nan kuma ka zamto dan aljanna haka manzala sai mai bayyana manzala ya ce mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya yana kirda don gaskiya har sai Allah ya rubuta shi a gurin shi siddiqan mai gaskiya ne in ko Allah ya rubuta kai mai gaskiya ne ka rabauta ka yi riko da gaskiya don ka samu wannan daraja ta as-siddiq ka zamto kai mai gaskiya ne manzala kuma yace ku kiyaye kanku da yin ƙarya domin ƙaryar tana shirewa zuwa ga fujur mutum ya zamto mutumin banza daga nan kuma mutum ya zamto mutumin dan aljanna dan wuta ne kenan wannan shine matattakara ta ƙarya za ta kai ka zuwa ga zama mutumin banza daga mutumin banza ka zamto dan wuta Allah ke manzala yake cewa mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya yana kirdadan ƙarya har sai an rubuta shi a gurin Allah kazzaban ne ƙarya ne makareci kaga makareci kuma tsinuwa Allah za ta tabbata a gare shi Allah kiya gaskiya nutsuwa ce kamar yadda manzo Allah sama ya bayyana ya ce as-sidqu tuma'anina nutsuwa ce ƙarya kuma riba shakka ce duk wanda yake da gaskiya za a ga yana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali duk wanda yake cikin karya za a ga kullum yana cikin shakka da rashin kwanciyar hankali yau za a ga ko bincike ake daga an ga babu zaman lahiya a firgice kake daga an ce kai za ka iya burgita to ana gane cewa mutum karya gare shi to shi yasa duk wanda kaga a addini ma mai gaskiya a addini mai riko da addini na gaskiya shine wanda yake nutse da kwanci hankali akan addini saboda ya karance shi kuma yana yanda annabin shi koyi ka zamto a addini ma mai gaskiya ne Allah taimaka malamai suke cewa da akwai gaskiya tana da kashi-kashi da akwai gaskiya tare da Allah shine ka bauta Allah babu shirka babu riya babu sum'a sannan kuma wado da akwai gaskiya tare da mutane ya zamto mu'amalarka da mutane da magana da za a gaya mutane ta gaskiya ce sannan kuma wado da akwai gaskiya tare da kai karan kanka ma ka yi mishi gaskiya ta yadda kakka yaudar kanka ka san in ka yi kuskure ka yi kuskure don ka tuba ka koma zuwa ga Allah in ka bata wa kanka ka ki bata haƙƙinta na ibada da koma zuwa ga Allah ka tuba ka koma zuwa ga Allah wannan shine gaskiya tare da ranka ka san haƙiƙanin karan kanka kai an ahlice ka ne domin ka bauta wa Allah wannan shine kawa kanka gaskiya da kanka sai kuma lo da akwai gaskiya ta magana duk lokacin da aka yi magana ya zamto gaskiya ce ka hodi in mutum ya zamto a maganganun shi ƙarya yake hodi yana da wani alama ta munafurci kamar yadda manzo Allah sama ya bayyana sai kuma lo da akwai sidqul mu'amala gaskiya a wajen mu'amala wanda ita mun bada misali da ita kamar ciniki saya da saidawa manzo Allah yake cewa masu yin ciniki idan suka yi gaskiya a wajen yin saya da saidawa tasu in suka yi gaskiya suka bayyana abin da ke da kwai na saya da saidawa to Allah zai sanya musu albarka a cikin wannan kasuwancin nasu kenan wannan gaskiya ta jawo sanya albarka a kasuwanci duk wata mu'amala da zaka yi saya da saidawa ne zaka yi yi gaskiya Allah zai sanya ma albarka aiki na gwamnati ne aiki na ma'aikata ne yi gaskiya ka je akan lokaci ka tashi akan lokaci yi aiki yanda aka wajibta ma Allah zai sanya wa wannan kuɗin da kai samu albarka amma in mutum bai ba gaskiya manzala sai ya ce fa in wa in katama wa kadaba muhikat barakat ba'ima in suka yi ƙarya Allah zai koshi goge dukkanin albarkata kasuwancin da suka yi ko mu'amala da suka yi Allah kiyaye magabata suna da magana mai daɗi akan gaskiya daga cikinsu abubakar radiyallahu anhu yake cewa gaskiya amana ce in kana so ka ga mai amana a doron duniya ka nemi mai gaskiya in kana so ka samu wanda zai rike ma amana wanda ka ga baya ma ƙarya mai gaskiya mai amana ne shi kuma mai ƙarya mayaudari ne duk abin da ka bashi ya cuce ka shi yasa yau 'yan siyasan mu yau ya kasance dukansu mayaudara ne saboda ƙaryar bala'i ta musu yawa yakan su kasance dukansu mai yaudara ne Allah kiyaye shi yasa ko da yaushe zamto kuma ko aure za a yi mai gaskiya shi mai amana ne zai iya rike iyalin yakka da in ka bashi zai iya rike ta da kyau Allah kiyaye Allah taimaka Umar bin Khattab yake cewa ku yi riko da gaskiya ko da kayi tunanin gaskiya za ta kai ka zuwa ga halaka la ba halaka ka ba za ta yi tsiratar da kai za ta yi za ta yi wani lokaci kaga a in kawai gaskiya za ka cutarwa kanka la ka yi riko da ita in umar bin khattab ya ce za ta tseratar da kai a duniya da lahira fudail bin iyad yake cewa babu har babu tsokar da Allah yake so sama da tsoka ta harshe wanda yake bai gaskiya babu tsokar da Allah maɗaukin sarki yake ki yake kama sama da tsoka ta harshe mai karya fudail bin iyad yake cewa babu abin da mutane za su yi kawa da shi sama da gaskiya kawa ado ka sa kaya ka yi ado da shi babu sama da gaskiya in dai ka sa kayan gaskiya to kai kuma ka zamto kayi ado wanda ya yi kowanne fudayl bin iyad yake cewa Allah madaukakin sarki ya tashi kiyama zai tambayi masu gaskiya game da gaskiyarsu to su masu ƙarya yaya halin su yake fudayl bin iyad wannan tabi'in jalil inna in yin hada haka sai ya zarce da kuka to kowa ya san da cewa in mutum yana ƙarya to Allah maɗaukin sarki zai tambaye shi akan wannan ƙarya Allah ke Imam Shafi yake cewa dukkanin wani al'amari da ka sani na addini ko na duniya gabaki ɗaya makura abin da ake so a samu a cikin shi shine gaskiya duk wani al'amari na duniya ne ko na addini ne gabaki ɗaya makura abin da ake so shine kai gaskiya Allah taimaka Allah sai alkhairi wannan hutubar tamu tana ba da sako akan gaskiya allah maɗaukin sarki ya sanya mu kasance cikin masu gaskiya cikin masu riko da gaskiya allah maɗaukin sarki ya tabbatar da digadiganmu akan gaskiya allah maɗaukin sarki ya kama da saukin rayuwa da kuncin rayuwa allah maɗaukin sarki ya ba mu damuna da ruwa mai albarka allah ya kiyaye mu da dukkanin cututtuka na zamani allah tabbatar da digadiganmu akan addinin musulunci allah ya tabbatar da digadiganmu a cikin addinin musulunci allah kiyaye mana kasanmu da 'yan kasanmu da addini wannan na mu addinin musulunci da shugabanninmu na ƙasa Allah kiyaye mana su Allah tabbatar da ƙasanmu Allah kiyaye ta da dukkanin wani sharri da dukkanin wata fitina da ake tunkarata Allah haɗa kan shugabanninmu akan abin akan ayiwa ƙasa aiki da sai 'yan ƙasa da san addini 'yan ƙasa addinin musulunci Allah muna roƙa ya Allah Allah ka tabbatar da mu a wannan ƙasa Nijar mu zauna lahiya mu zauna a kwanciyar hankali da nutsuwa ya Allah muna ɗauka ya Allah Allah ka sa gaskiyar mu ta amfane mu Allah ka tseratar da mu da ƙarya Allah maɗaukin sarki ka tabbatar da digadigan mu akan ayyuka na alkhairi Allah ka biya mana dukkanin bukatu na alkhairi Allah maɗaukin sarki ka sanya gaskiya ta kasance sababi ne daga cikin sababin da ya sa mu samu husnul khatima Allah muna roƙa ya Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi dukkan mun bayu ne a gare ka ya Allah maɗaukin sarki muna roƙa ya Allah ka biya mana dukkanin bukatu na alkhairi الخير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقم الصلاة